بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yau ranar aƙida ko mana majalisi na majalisin safe kitabu tauhid kitabu tauhid da muhammad ɗan abdul wahab ya? ok yau yau sha uku ga watan abdulhijja shekara ta 1447 wanda ya tana cin ga watan mayu 2026 miladiya wani majalisi namu na majalisin safe majalisin da muke katin zaure yau za mu darsa cikin littafin aqida da mutaba'atu suna da kuma arqa'iq za mu fara kitabut tauhid da za mu tashi eh muna dan ciki ne ko babu zai da magana cewa sashen wasu daga cikin wannan al'umma za su bauta ma gumaka mun shiga shi ne sabon za mu shiga wannan hadisin da na yi ishara zuwa gare shi da imammu abdullahi asinani suka fitar da shi a nasayi a kubra hadisi abu dan masu cewa almala'ika suna isar ma manzala da salatin da bayan sa ke yi muka ce hadisi ne na asauri daga amma ibn sa'ib daga zazan ne can mun ce masu rukun ibn al-ajda daga zazan daga abu dan masud babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma babi zai magana akan wasu daga sashen wani al'umma ya abudul autan za a samu suna bautan gumaka za su koma su bauta ba gumaka وقول الله تعالى فدع الله تعالى alam ta allazina utu nasiban min alkitabi ba ka da masaniya ba kaza wanda aka ba su wani rabo da littafi ba yu'minuna bil jibti wa taghut sun imani da jibtin taghut karshen aya wa yaqulu allazina kafaru haula ahada min allazina kafaru sabila amanu sabila so wannan sun ce ya sauka ne a kan wannan wannan bai hudan wani sunansa ka'ab ibn al-ashraf yahudawa mutanen maka sun tambaye shi tsakanin mu da su ya fi alkhairi sai suka yi cewa ku kun fi su ku kun fi waɗannan musulman alkhairi yadda kuma kaga matsalar yana cewa bauta ma Allah shi daya shi ma kuma addinin yahudanci a farko al'amari an cewa suke bauta ma Allah shi daya kaga ai mun hukunci da su amma sun canza sun canza shaida shi Allah ta ce dalilin sa suka canza shaida saboda sun imani da aljibtu aljibtu shine tsafi da kuma duk wani abin da yake wani Allah ta'ala ake aka mashe shi tagut kuma shi ne tagutu da abin da bawa ƙetare haddin da ubangiji shata masa ta hanyarsa tun daga wanda ake mashi da'a ne ko wanda ake bi ne ko shugaba ko kaza ko kaza ko kaza abin da ya kawo ne shine saboda ahli kitabi gashi sun aikata ka an gani sun kuma suna bautan jikuna suna bautan gumaka suna bautan wani Allah to mu wace wani al'umma za a samu shi da kawo aya mu wace wani al'umma za a samu an fahimci munasaban aya da tarjaman babin ko وقول إيه؟ نعم ابن الأشرف وقوله لفضل الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطلوبة عند الله bana ba ku labari da wanda suka fi sharri a wajen ubangiji ba sharrin matsayi a wajen ubangiji man la'anahu Allah shine wanda ubangiji ya tsine ma wa ghadiba alayhi kuma ya fushi da su wa ja'ala minhum al-qilata wal khanazira wa abada at-taghut ya sanya a cikinsu ko akwai wanda suke birrai ne ko kuma wato alzir ne ya shafi su tsabar ƙeƙashewarsu suka zama wato aladu wa amir tsago da kuma masu mutum tsagutai wannan kaga a cikin ayat ta mutum an samu masu mutum tsagutai mu ma a cikin wannan al'umma za a samu da su mutum ba tsagutai tun da mun zama aikin mu kenan bin yahudawa da da nasara wannan shi ya kawo wannan baba wa qawlihi ta'ala fa Allah ta'ala wa qala ladina ghalabu ala amrihim wanda suka zama sun dauki galaba a lamarin su lamarin su suka ce lan takhidana alaihim masjida waɗannan wal ahlul kahf din za mu yi gina masallaci ne a saman su mu ma sai gashi a cikin wannan al'umma an samu zai yayin da wani bawan Allah ya rasu muna gina masallatai a kansa kaga su ma mun yi koyi da su wa ana bi sa'id hadisi daga Abu Sa'id Allah ta'ala ya dare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana ko kuma sunana dai ya zo lallai wallahi za ku bi tafarkin man kana kabla kuma wanda suka zo kafin su mu tashi a wannan hadisa da hadisi ne wanda yake to amma mu karanta dai tunda dai ga hadisin na gaba can zai zai zai sai mu karanta shi daya hazwal qubbati bil qudda kwabo da kwabo sai kun bi su hatta la dakhalu juhra bubbin la dakhaltum har inda za su shiga cikin ramin damu damu wani abu ne mai kawo da kadangare haka shi mata yana jin jiki haka ko da sun shiga wato ramin damo ne kuma sai kun shiga dan matsala ya nuna muku cewa har abin da ba ba wani hankali a ciki in sun yi sai kun aikata za da kitabe wasu abubuwan kawai ga ba wani hankali a ciki mai hankali da fata ce ya mai ya kwaikwaya ba amma zai ga mun kwaikwaye su ba abin ba baki har abin da ke sakarci ne yanzu ku duba ku gani ga mai hankali ne dalilin zai sa kawai ka je kai wani kai wani aski na balatoli da ake cewa za a yi wannan wani hankali ne shi fa sakare ne ba a cikin mutane shi a cikin mutane yana da cikin koma baya ba shi da hankali to mutane kuma wai kuma goma wa wannan wasu kiwa sha'awa to kaga abin ya zama hauka kuma qalu ya rasulullahi al yahud wa nasara yahuda da nasara qala fa man yace to waye ba su ba akhrajahu bukhari da suka rawaito sai mu tashi hadisin muslim da yake rawaito daga tauba Allah kyauta yanzu dai abin ya zama yayi ku duba ku gani saboda musamman ma yanzu saboda abin ya zama ya zama Allah ya kama lokaci na su ahli kitabun su ke sama da komi in zamu in ba su mako ba ba ba kuma ha abin da ke ba ma shiryi ta ne kawai kaga su muke ta kwakwaya wajen cewa wani iya kashe wani wani ka kashe shi an kuma an san mu lalata al'umma mu yake yi wannan amma amma ji daga an ji an gani an ci dole sai an kokaye su ana kuma tsoron su a inda ya kamata ubangiji za ji tsoro wani yana cikin khawfu ibada wani za a yi magana da cewa ai za su kama takunkumi za su kaza su kaza su kaza duk wani bada fushar shugabanni ba wai ce ku haushi ko in ba in kusa ba za ku iya ba wannan irin wani tsoro tsoro a bigiran da za a tauye addini wannan kuma tsoro ce ta ibada na haram zai iya fitar da fitin daga musulunci ba zai iya fitar daga musulunci a haka السنة أصول السنة لإمام أحمد بن حنبل آه إمام أحمد ينام مجانا عن الإيمان بالقدر إذا الإيمان بالقدر خيره وشره إما إذا قدر على خير سنة شر صح وتصديق بالأحاديث فيه هو متين يقدر حديثا كما أو نبادي والإيمان به بهذا كما هو إيمان رسول لا يقال كريتي لما ليس وبنجي كذا وبنجي بعد أن بيشي دمي كيك أيك كذا ولا كيف قوبات ويا يا ce yaya sifin ubangiji yake yaya istiwa'insa yake yaya kaza yaya yake magana ba tambaya inna ma huwa tasdiq wal iman biha kawai ka gazgata kuma ka imani da shi wani imani da kaddara ya faɗi cewa hadisai da yawa sun zo hadisai ne wato suka gangami a wannan babi ayoyin Allah ta'ala duk sun nuna haka amana rasulu kaga sun ya an faɗi wato al-iman bil qadar shiga shiga shi guda biyar amana rasulun ma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wannan guda biyar kenan can walisal birru an tuwallo wajen haka kimar mashiƙi wal maghrib walakin albirra man amana billahi kaga shi ma an faɗa wani guda biyar can sai ka ɗauko guda na shida shida inna kula shida halakna ku kada ya shiga kaga ya zama guda shida banda kuma Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wakil wannan ayoyi duka duk suna nuna cewa ubangiji shine ya duk wani da ka san ka gani ba ubangiji wata shi wata ce halice shi yana da jika-jika ko bayar shida jika-jika ga kuma hadisi na jibrilu wanda zai faɗi wannan shiga-shiga guda shida imani da Allah da sauran abubuwa guda biyar ɗin wanda suke wata kamar imani da Allah da shi ne malaki cewa man lam ya'rif tafsir al-hadisi duk wanda bai san fasara wannan hadisi ba wa yablughu wa aqlu kuma hankalinsa ya kasa riska Allah ta'ala ce yana da hannu ka kasa riska kai kai baka san ma'anar hadisin ba ko baka san ma'anar ayan ba لما خلقت بيدي كيف كتب ايه معنى لما خلقت بيدي الرحمن على العرش استوى كيف كتب معنى والنبا فقد كفي ذلك واحكم له تو ان اسم متى ان دوري متى ان تكتي متى شيء بس يا بنتك با kawai kai imani ba alaihi imani bi kawai imani da shi wa taslima da kuma yi sallama amma ba dole sai ya je ya tsaya ya bi wato wajen wato dariƙa ta malamai wajen a ce istawa al'ashi ma'anahu ala wasa karra wa kaza wa kaza wa kaza su ma kuma ai suna faɗan abin da yake magabata sun sun faɗa ne amma ba ka amma ba ka shiga zurfi zurfi saboda ba za su san ba za su san ma'anar abin ba ma'anar abin ba na ba a sani shin ta faƙa da kufiya to an isan masa Allah ta'ala ya riga ya ce la tudrikul absar to tunda jira ta dirkul absar ganne za su iya fahimta shi ba ko su gane shi to kaga an riga an isan maka wa uhkima lahu kuma an riga an daure mishi wannan an yi riga an yi an yi wato an wadatar da shi gabar wannan ba dole sai yayi ba wa mithlu ma kana mithlu fil qadar a imani da kadara na faɗa muku cewa akwai wanda suka suka zulmi a wannan babu akwai hulat na na qadariya sune masu share masu share wato ilimin ubangiji da kuma rubutu da yi al-ilm wal kitaba ai mun faɗa maratibul qadar guda hudu ko to akwai wanda suke cewa su ubangiji ba bai sani ba ubangiji bai sani ba ko bai rubutu ba to wannan su ne ku ake kira hulat wanda su wannan kabaki sun fita musulunci shine wanda su aka ji aka gaya ma ibn umar cewa ga wasu mutane nan suna cewa babu wani kaddara duk abdar gani sabo ne ubangiji bai sani ba sai da ya faru al'amru unuf sai shi da Allah dan umar yake cewa to ni na ji babana Umar dan Khattab ya ba da labari cewa bai da bana aljulusu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shadid bayad thiyabi ya kawo na hadisi sai ce to kuma ka je ka gaya musu Abdullahi dan Umar ya yi hannun riga da su su sun yi imani da kaddara wannan duk sauran sahabbai ƙarin sahabbai da suka zo suka da suke wannan bid'ar duk sun kafa waɗannan mutane su ne masu cewa Allah bai sani ba Allah bai sani ba ko bai rubuta ba duk wannan abin da ka aikata ubangiji bai rubuta ba kawai gani yayi to waɗannan su kafirai ne duk wanda ya zo gaya ma ubangiji irin wannan maganar shi kafiri ne wannan kenan za a ga daga cikin falasifa akwai masu wannan ra'ayin falasifa suna cewa inna Allah la ya'lamu al-kulliyat wa inna ma ya'lamu al-juz'iyat su suna cewa ya san abubuwa afon ina ba ya alamul kulliyat wala ya alamul juz'iyat ubangiji ya san abubuwa ne a saken su kawai wato shi da ya halitta far ji ya san su kamar da ne kamar uba ne da ya haifi yaransa iyansa to ya san su amma me bai suke ne suke shi bai sani ba to shi ya juz'iyat bai san filla filla abin da suke ba ya san ya da asal knowledge na abin da ya halitta amma bai da ilimin particulars din cewa wannan detail particulars din cewa kaza yayi kaza kaza yayi kaza balle ba ce ya rubuta da sani ba wannan shi ba kafirci ne yana daga cikin abinda abinda al-ghazali ya kafirta su ibn sina da shi ibn sina da ibn sina da ire na falasif wanda suke falsafanci a gida suka falsafanci a gidan musulunci yana daga cikin abubuwa guda uku wanda ibn al-ghazali ya rubuta littafi ta hafatul falasifa yace sun kafirta saboda wannan kai ibn rushd kuma ka zo ka ce wai kai san ba su kafirta ba dan yana daga cikin bannan ibn rushd shi kuma ibn rushd al-hafi ne bidayat al-mujtahid shi ya zama ya falsafance kuma ya zama yana ba musu bakahon bi shi da abin da suka faɗa gani yake yana da mahalli a shari'a to shi ma dai yana da ba da manya akidu muna da magaskiya da shi da su ibn rushd ibn ibn tufail ibn baja a ibn khaldun ba shi da wannan ibn khaldun ba ashari ne wani kallon ba shi da wannan ra'ayi shi ba shi da wannan mummunan ra'ayi su wannan falasifa ne su wannan yan kimiyya ne masu ilimin kimiyya ne shi daga baya suka koma kuma suna kokarin su hada ilimin kimiyya kuma da falsafa da kuma musulunci suka gaza ibn rushd kusan daga baya kwace mishi komai aka haka kulli shi halaka haka to malamai da yawa dai ba sa suna dai cewa da ba a yi tsantseni game da kafa shi saboda da alama dai yana cikin sai ibn tamiya zaka je da yawa yana faɗin cewa ya cikin ya shiga cikin wannan ilimi na batiniya ne kuma ya zama ya ruɗe ya ruɗe sosai ta kanan da muke cewa kafirci ba muna maganar kafirci ya faɗa daidai kun kowa da kowa ba tabbas in kana kasance tabbas zaka ji akwai kafirci da yawa a banganin sa ibn rushd jabdan musayyid da wanda in kuna ka tarawa ga fiqhu ne zalla ba akwai kafirci sosai a cikin tabbas sa da tafai da ya rubuta munana irin su fasul maqal da sauransu da sauransu na da yana abubuwa masu yawa sau da ka irin waɗannan abubuwan dole sai kusan da su suna da yawa sun yi rubuce-rubuce da dama kuma ana karantawa kuma a gidansu ba an daina karantawa ne ba musamman dai yanzu amma a gidansu ya fi yawa a wajen malaman jami'a so suna kasan kanta a turanci da sauransu suna cin shi aberush shine ibn rushd abisin abisina shine shine shi ibn sina da turanci bada ce mithlu hadithi hadithu sadiq al-masduq ko kaman kaman hadithin hadithin Abdullah dan Mas'ud inna la khalaqa inna la inna hadakum yajma'u khalqu fi fadl ummi 40 yawman nutfa wannan hadisi na na wato sadiq al-masduq hadisi Abdullah dan Mas'ud da manzo Allah yake fadan kadara kadaran ubangiji shi kaga wannan yana fadan kadaran ubangiji da aka dole mu imani da shi wa mithlu ma kana mithlu fil qadar kuma wato haka au- wato kwatankwacin abin da ya zo kwatankwacin sa a kaddara ubangiji cewa ya kaddara abubuwa ubangiji ya faɗi hadisai da dama hadisi sun huzaifa da sauransu da suka faɗi kaddara inda ubangiji ya kaddara abubuwa da kuma hadisai da suka zo cewa Allah ta'ala ya rubu ya sa an mushi rubutu ya ya sa alƙalam ya yi rubutu shekara dubu hamsin kaza ya sammai da kasai wannan duka a wani babin dole mutum ya yi ya yi imani da su wa mithlu ahadith ru'ya kulliha da kuma kwatankwacin hadisin da dole mu yi imani da shi yanda suka zo shine hadisai da suka zo ba hadisan ru'ya ibn al-qayyim yana cewa kusan sahabbai ne kusan 30 suka ruwaito irin hadisin Abu Huraira hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin sahabbai da dama suka wasu sun kai 30 sun- kowa fi da suka ruwaito cewa lallai za a ga ubangiji ubangiji za a gan shi ayi kuma suka tabbatar da haka ijma'in malamai duka ahli sunna sun tabbatar cewa za a ga ubangiji an tambaye manzo Allah cewa za mu ga ubangiji yace kuna tsiniya ne yayin da kuma kuke kuke kallon wata suka ce eh ba ma yi yace ka za ku ga ubangiji kamar haka kamar haka me yake magana kamar haka kamar wa- ubangiji shi kamar wata a'a kamar gani da gani wannan taf- tashbihu ru'ya ne bi ru'ya ba tashbihi na wanda ake kallon ba kun fahimci bambancin kamance ce ne na gani da gani gani da gani za mu kalla wata ai ba ma ganin yanzu ko wannan an kalla mu gani da take saman mu ai ba za mu yi tambaye tsiniya ba tunda haka wannan ne sai haka wannan tashbihi ne na ru'ya bi ru'ya kamar da ibn abi al-hanafi ya takaririn sa a cikin sharh hadith tahawiyya to wa inna mata anil asma'i a duk da ko da zaka ji kamar lokacin da ka ji magana kai ya maka kawo wani kaji jikin ka sai ka jikin ta tashi ta ta miƙe ka ji ma to kai baka saba jin sa ba ya maka wani bambaran kwai to wannan dole ka imani da shi واستوحش من حال المستمع كما واتو مي سوراري yaji shi maganan ba ta masa ba ta masa ta fita daga al'ada ta sa wato kamar ya ji ba ya saba ji ba wa ina ba alaihi al-iman bi to wajibi imani da su wa Allah ya rudda min harfan wahidan kare tun kuɗe wani harafi guda ɗaya da suka zo a wannan hadisan wa ghairi hada kwatan kwatan waɗannan hadisai min al-ahadith al-ma'thura daga cikin hadisai da aka ruwaito wa an fiqahi daga amtattun bayan Allah suka ruwaito to a kace mu kaita za mu kashe abu sa'id al-khudri ne ko abu huraira ko abdullahi ibn abbas ko suhaib ar-rumi ko wane ne wane ne suka rubuta waɗannan hadisai wa za mu kaita saboda haka wannan wajibi sai mun karɓa wannan hadisan addini wanda yace bai fa'iza da waɗannan hadisai wato ya fi tsafta musulunci in dai wato shaɗai sun cika wa Allah ya qasima ahadan kuma kare ma kare tsaya yana husuma da mutane wala yana bidu kare tsaya yana yin wani ana tsaya ana wani wato munazara munazaran da aka tabbatar shi so yake yi ya ja ka zuwa gaba matansa akwai abin da yake mu nogo area ne kamar Allah ɗaya ne ko Allah ko ko Allah ubi ko uku dan me zaka zaka tattauna da da wani wanda ka san ba yana son shirya bane inda yana son shirya ne sai ka tattauna da shi amma tunda ba shirya yake son yayi ba sai dan musu kawai to wannan ba za mu yi wannan ba shi za kamar yadda ce muku mu kamar yadda a Oxford University suka gina ta akan musu da juna mu ba mu haka addini ba ka da kada aikin ka kenan kullum musu musamman kuma musu da ka tabbatar ba wai shirya ke nema ba da yaushe da dama yaushe da daban kaga wasu mutane biyu suna husuma kan addini daga baya wani ya zo ce na fahimta na bar na bar ayinsa amma ka lokacin zaka yi raddi raddin zaka yi raddi ne a lokacin da ba karba za'i ba sai ka lokacin da kawai zaka yi raddi zaka yi saboda dalilai guda biyu ko dai saboda shi mai yi raddin rahama gare shi kana tsammanin zai karɓi gaskiya sai ka masa raddi ko kuma akwai wasu mutane da za su suka rubu da jahilcinsa sai ka fito wannan shi ka ka cire shi wani ibn tabiya yayi amma galibin mutane wannan magana na kasa ba su ba da ita ba shi kuma ka tabbatar ba wai ne sako ne zo bar ayinka ba to dan me zaka tsaya lokaci kan wannan sai dai kawai a dinga wato zama karnanci ana wani ana wani wato yin ado na wajen- na harshe to daga baya garin wannan ba sai a je a kawo su shi ma da kai ma za ka kasa fita sa malamai suka da yawa suka ce wa yawan husuma ba shi da na amfani a addini imam malik an rawaito wannan da dama daga wajensa an rawaito daga wajensa da da islami mabambanta za ku je gudu tartibul madarik za ku gani in kun duba al-i'tiqad eh, na wannan ko a shu'ab ne nake tsammani na imam al-bayhaqi za ku gani tafai da dama kamar aqida su eh, i'tiqad ahli sunna wal jama'a za su Allah al-ka'i da sauransu za ku ga duk suna kawo wannan da isnadodin su zuwa ga imam malik cewa wato ah, ku daina yawan musu a cikin addini isa ibn isa qadda yace naji imam malik yana cewa a yanzu za mu mai da addinin mu kawai addini ne na musu a kullama ja'ana rajulun ajdal min rajul tarakta alladhi nazala bihi jibril ala muhammad to duk wanda ya fi mu musu ya fi mu iya musu shi kenan in yazo kawai yayi musu ya ci mu da magana kawai za mu bar abin da jibril ya zo mu manzo Allah kaga abin da zai yi ba ya kuma wani ya bai ce zo ni so ne wai ikhlasi ne yasa nake son a yi wannan musu din ka karo in ka ci ni da magana shi kenan kai kai ka ni in bi ra'ayinka sai yake ce ce masa to yanzu misali ni yanzu ni yanzu idan ya kake son a yi ni in bar gaskiya na in zo in bi gaskiya in zo in bi ƙaryanka in ka ci da fara in ka ci da rigima kuma a yaya galibi galibi yawan musu abin da ke jawowa shine wato adawa da juna da ƙiƙi juna da kuma ma munafunci in kai wasa ki zama duk zuciyar ku ya biya tukur ya takarkare kan wani abu da ba da ba a rigima akan shi haka yawan musu na ku jale shi duk wanda ya zama aikin sa kenan tawaran masu musu to za a gaba shi nan addini daya duk wanda mai shi ba sai ya zo ya ci shi yanzu Muhammadu shi da me ya ci mutane da yaki iya musun sa Allah ya mishi da magana ya yi mishi iya magana kuma a lokacin gashi an dace a lokacin ana fama da wahala cikin talauci don su obasanjo saboda haka yanzu yana ta faɗa wasu abubuwan da yake dama akwai su to ai kaga abu da kake faɗa tahsil hasil ne ai akwai wannan yanzu abu ka faɗa mana yanzu wannan abin addini ne ko addini ne shi ne maganar da muke maganar da muke to amma duk abubuwa suka rikice aka dinga bin su haka kuma aka dinga bari ana tattaunawa da shi haka ana ma barin tawarwar sana wani ya nisa abuwa sai lalace shi da ma malik malamansa manya suna faɗin cewa man ja'ala dinahu gardan ta kusuma aksar tanaqqul duk wanda ya zama ya mai da addinin sa kawai shine ya tsaya yana kallon masu husuma to wani ne kaman gaskiya wani ya tsaya wani ya iya kawo hujja za ka same shi yau ba shi da yau aqilan qala qatu ko ba aqilan qala wai shi kenan ba shi da aqida daya wala ta'lamu al-jidala kada je yana matsa ba kansa ya je ya koyi yadda ake musu dan yana magana musu da ake ilimin na mantaki na da sa'alsatul da ake koya wanda galibi wanda suka koya musu wani lafiya ba galibi wanda suke koya musu wani lafiya ba sai dai daga bayan malamai sun tafsiri ana iya koyo a wasu bangarori da aka tabbatar ba zai yi lahani ga addini ba kuma daga bayan malaman addini sun sun shiga da cikin addini sun wallafa littafin su da wannan yara da aka dole ka koya kuma فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن والغير عند السنن مكروه ومنهي عنه saboda yawan magana yawan magana game da kaddara da yawan magana da kan kallon ubangiji da za a yi ganin sa da za a yi tashar kiyama da yawan magana kan qur'ani maganar ubangiji ne kaza kaza kaza kaza ne lamazina lamazina ne amma shi maganar maganar ubangiji ne wane ne wane ne wannan makaruhu haramun ne yin makaru ana wannan a wajen malaman in suka ce makaru malaman da kamar fara Allah ta'ala ne maka raha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan maka raha ai wa haraba al-kufra makruhi ne ai makruhi bane ba haramun ne wannan ai makruhu wa manhiyun anhu haramun ne kuma an hana wala yakunu sahibihi wa in asaba bi kalamihi sunna min ahli sunna duk wanda yake aikin sa kenan yana bin musulmi na mutanen mutakallimuna wajen tabbatar da aqida to ko da ya dace da sunna din to shi bai zama ahli sunna ba hatta da al-jalsi ya bar wannan musu da yake yi wai sallima ya sallama ma addini za ka su a sha'ira ku da kyau su a sha'ira ba suna tabbatar da aqidan cewa ubangiji mai ilimi bane saboda qur'ani ya faɗa su suna tabbatarwa ne saboda dalilin hankali ya nuna haka to wannan shi ba ba ke cewa to ko da sun dace da sunna a haka kaga da suka tabbatar suka ce ubangiji mai ilimi ne mun dace da su ai mun tabbatar da ubangiji ilimi sun tabbatar da ubangiji da ilimi amma mu hanyar da muka muka tabbatar da ilimin ba shi ne tafakin da suka ba ta su ahlus sunna bai hatta da aljidal sai sun bar wannan jidal da suke wai sallima kuma sun ya sallama wa yu'mina bil athari kuma sun imani da athari da suka zo inda manzo Allah ya faɗa haka Allah ta'ala ya dama shi kuma haka za a sha shi to in ayyada shi kenan za a gyanja in kuma ayyada ba to sai ya zama bid'a kuma wannan shine abin da yake magana sai mu tashi akan alquran kalamullah wannan wannan yana nuna ba za mu iya ba za mu amfana da manganin su ba da suka yi ko jidali da suka yi eh mu ka je ka amfana ai sun wasa kwakwalwa sun ga sun wasa kwakwalwa kuma sun faɗa wasu manganu masu kyau ka je ka amfana ka kawo dalilai na aqali al'adilla al'aqaliya ka iya ka dauka amma dai duk wanda ya zama wannan shine manhajin sa shine amma wanda ke magana yamma manhajin sa manhajin da mutakallimun to ko da wajen tabbatar da wannan ya tabbatar da sunna da ya tike da shi zuwa ga sunna to ya tike da shi zuwa ga sunna saboda hankalin shi ya ya tike da shi zuwa ga wannan ba da dassin ba to na bid'a ce da ka taunin yana da bid'a a manhaji yana kalla a manhaji Allah kyauta sai al-wasit al-kubra ta ibn taymiya al-wasit al-kubra ta ibn taymiya ibn taymiya fal awwal ku wannan hadisin na Baz ibn Hakim ana bihi a jaddihi a jaddihi shine Muawiya ibn Haida wanda yake cewa antum tufuna sab'una um tufuna sab'ina umma inna ibn ya tafahum yufuna sab'ina ummatan hum khayr wa akramuha ala Allah ba mun fada hadisin ba a fasan da malamai suka yi akan me ma'anar cewa za ku cika al'umma 70 wasu sun ce nan ummatu ijaba kamar da na faɗa wanda suka amsa wa manzon Allah wasu suka ce ummatu da'awa a'a al'umma ne wanda suke da zaman da manzon Allah wanda kowa aka rataya masa ya imani da manzon Allah wasu kuma suka ce saba'una nan wannan shine abin da na faɗa saba'una lil kasara ne saboda kawai ana maganar yawa ba ana maganar saba'in ba kamar in tastaghfir lahum saba'ina maratan wannan kaga ana maganar kasara ne yawa ne ake magana da bakwai da saba'in da ɗari ana ko dubu ana bayar da shi wani lokaci ba ana nufin wato kishiyan wato 69 ba kasa da 69 ko sama da 69 ko kuma kasa da 71 ba haka ake magana ba ana magana alkasara kawai la to duk abin da kuma saboda alkasara ne aka kawo la mafhum al hubai da mafhumi a wajen malamai ba shi da mafhumi wato ana magana cewa ku ne cikamakin al'umma dai kawai ana wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan tafsira ko dai ummatu ijaba ko ummatu da'awa ko kuma inna ma urida bil adad al kasara ibn ya ce fal awwal na farko mithl usul iman a kamar wato shiga-shigan imani wa alaha kuma wato mafi dafakan imani din wabbaluha mafi ficinta ko tauhidi shi ne tauhidi wa shahadatu an la ilaha illallah shi ne wato bayi shi da babu mata da gaskiya sai Allah kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin ma aiko gabanin ka wani manzo ba illa nuhi ilayhi fa muna mishi wahayi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu mata da gaskiya sai ni da haka ka bauta mu kare aka ce ku bauta min kuma aka ce wannan shine da'awa annabawa na farko da na ƙarshe don haka wato wannan da'awa da'awa ce wacce take ba wanda ya isa ya fita daga daga ita wa qala ta'ala ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko a cikin kowace al'umma wani manzo alhamdulillah cewa ku bauta ma Allah wa tanibu tsagur ku bisa ci dagutu kaga a ce bautan Allah aka aka ce mi ba a ce mu zo mu takaita kanmu da wani mutumi ba wani mai dariƙa ko wani mai ko mai wani abu makamancin wannan وقال تعالى Allah ta'ala ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina yace kuma ka je ka tambaya wanda suka aiko gabanin ka daga cikin manzannin mu aj'alna min dunir rahmani alahatan yu'badun mun sanya wani kuma bayan ubangiji mai rahama wasu ababen bauta wanda an bautan su ne ba mu sa ba don haka to ba wani wanda zai zo kuma daga baya zo ya shata ubangiji wato su dokoki wanda ba shi shata ubangiji ba shi shata ma kansa ba yace za a bauta ma Allah ba shewa a wajen ubangiji sai ta hanyar wasu jikuna wannan ba zai yiwu ba وقال تعالى الله تعالى ياتي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وبنجي شيء شرعا muku addini ya shar'anta muku na addini abin da ya mau'e wasu ci ga annabi nuhu wallazi auhayna ilayka da abin da muka saukar maka kai ma wa ma wasana bihi ibrahim da abin da muka wasu ci ma annabi ibrahima wa musa da musa wa isa da annabi isa ana qimu dinin kan ku tsaye da addini wala ta fara fi kar ku raba addini an haga addinin addinin Allah ta'ala addini ne miƙaƙƙi tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu وقال تعالى الله تعالى cewa ya ayyuha rasul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarkaka wa amalu salihan kuma ku yi aiki aiki na gargaru inni ma ta'maluna alimi na san abin da kuke aikatawa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan shine addinin ku addini daya wannan shine fasalan da malamai suka yi Yusuf Abdullahi dan Abbas da sauransu ai inna hadha inna inna hadha dinukum dinun wahid inna hadhihi millatukum millatun wahida wannan addini ku ne addini guda daya wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangiji ku bauta mun ni daya saboda haka dole kowa da kowa ya zo tarayya da tarayya da juna wajen bautan Allah shi daya ba wajen kuma mu je a sa mana wasu dokoki ba a je sai mu hanya wasu dariku da sauransu wa mithlul iman bi jami'i kutubillahi kuma kusan kwacin haka shine kamar imani da dukkan littattafan da ubangiji saukar wa jami'i rusuli da kuma dukkan manzanninsa kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗa qulu amanna billahi wato ibn tabiyan yana kawowa dan ku fahimci da mu da wasu yawa wani ɗariƙun da wasu manya a wani al'umma duk tarayya da ma annabawan mu da kuma da ba annabawan mu ba da mala'ikun mu da kowa duk tarayya wajen imani da wannan abubuwa to dan tarayya a cikin wannan abubuwan to dan me zamu hukumu na fada su bidoyi a baya kaga tunda mun tarayya ba zan bayin ubangiji to dole mun tarayya da shi a nan bautan kuma kar wani ya kawo wasu ka'idoji ko da ba wa mithlul imani bi jami'i kutubillahi kwanan kwacin haka kuma shi imani da dukkan littattafan ubangiji da ya saukar wanda mai rasuli da kuma dukkan manzanninsa kaza qala ta'ala kamar da Allah ya ce qulu ku ce amanna billahi min imani da Allah wa ma uzila ilayna da abin da aka saukar mana wa ma uzila ila ibrahim da abin da aka saukar annabi ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa da abinda aka yi ba annabi musa da isa baiwan su wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abinda aka ba annabawa daga ubangijin su la nafarqu bayna ahadin minhum ba za mu bambance wani annabi daga cikin su ba wa nahnu lahu muslimun kuma mu musallama wa ubangiji mun yi imani duka abinda suka zo da shi haka wannan kaga dukkan na farko da na ƙarshen mu duka mun yi tarayya wajen imani da Allah shi daya da kuma kasancewa mu bayan ubangiji ne wa mithl qawlihi ta'ala da kuma kwatankwacin haka shine faɗin Allah ta'ala قل وقل آمنت بما أنزل أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب كتي ني ناي إيماني da abin da ubangiji ya saukar na littafin sa ne saukar wa mutu kuma an yi umarni da ya adala banakum muku muku adalci wa mutu da qawli ta'ala da kuma da faɗin Allah ta'ala amana rasul ma unzila ilayhi maza Allah yayi imani da abin da aka saukar masa na rabi daga ubangijin sa wal mu'min da kuma mu'minai kullum amana billahi wa malaikati dukkan kowannen su ya yi imani da Allah da mala'iku wa kutubi da kuma da tafansa wa rusuli da manzanninsa la na farqu bayna ahadin min rusulihi ba za mu bambanta wato wani ba daga cikin manzanninsa ka ce ka imani da annabi wani ba imani annabi wani ba wa qalu suka ce sami'na mun yi imani wa mun ji mun amsa mun amsa kiran ubangiji wa ba'ala kuma mun yi da'a gufranaka wato gafaranka ya ubangiji rabbana ya ubangiji mu wa ilaikal masir gare ka yi mata makoma take ba ka ji wannan aya ومثل الإيمان باليوم الآخر ده kuma wato imani da ranar ƙarshe wa ma fihi min as-sawab wal iqab da kuma abin da faru na lada da kuma hukuma kama akhbara an imani man taqaddama min mu'min al-ummi kamar yadda ya bada labarin imanin wanda suka gabata daga cikin al'ummai da suka gabata haisu qala a lokacin da yace na ladina amanu wanda suka yi imani walladina hadu da kuma yahudawa wannan sa da nasara wasabi da kuma sabi'awa sabi'awa wasu mutane ne da suka dinga ba su da addini guda daya suka dinga yawo suna neman koyarwar wasu addinai na wasu annabawa da su annabi haya da sauransu in suka dauka kuma sai su imani da su sai ubangiji yake cewa to su ma na mutane sabi'a na farko kenan su ma na mutane in suka yi imani dukkan su man amana billahi duk wanda imani da Allah wal yawmil akhir da nan karshe wa amila salihin aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim sana da ladan da kin sojan ubangiji wala khawfun alaihim ba su da tsoro wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba wannan al'ummai da suka zo gabanin wannan al'umma kowanne su ake cewa duk wanda ya imani da Allah ba ana magana wai a yanzu da kirista da yaba yahudi da waye da waye duka kowa zai shiga aljanna ba kamar yadda wasu daga cikin rikitattu lakcirori wanda suka rike manyan matsayi a wannan a wannan kasa wasu ma sun saba limanci aka zai aka ce kuma wanda shi ne aqidan su ba aqidan su wai wai wai shi Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ka kirista zai shiga aljanna musulmi zai shiga aljanna yahudi zai shiga aljanna sabi'awa zai shiga aljanna wannan ba inda aka faɗa haka wannan tunda maza Allah ya riga ya zo ta kuma kowa dole imani da shi wannan ana maganan ba yahude da ya imani da dukkan annabawa kuma yi aiki na gari ba nasarar da ya imani da dukkan annabawa shi ma yi aiki na gari sabi'a ba sabi'an da ya zo yi imani da Allah bai kawo bid'a ba bai koma yana sihiri da bautan saurari ba yi imani da Allah kuma yi aiki na gari to waɗannan duka ubangiji zai zai tozata musu ladan su ba zai ba su ladan su amma ba ana maganan cewa wai suna ta cewa wajen ubangiji ba suka yi imani da maza Allah kamar yadda kuka sani ya tabbata cewa maza Allah ya ce duk wanda ya ji labari na yake imani da ni to sai ya shiga wuta to wannan shine wato abin da Ibn Taymiyyah ya kawo cewa Allah ta'ala ya koma maza Allah ne da da shari'a da kuma addini na gaskiya to wannan shine addini da da da da Allah ta'ala ya koma manzanni da shi duka shine ya kawo wasu daga cikin misalan su a yayin Qur'ani sai mu dakata Allah al'ubudiyya dai ana nan dai al'ubudiyya ibn tamiya ya ce wala ata safwata khalqihi bil ubudiyya lahu idan ka je zaka ga yanda Allah ta'ala ya rika siffanta zababbun bayansa cewa suna da bautantuwa zuwa gare shi فقال تعالى الله تعالى تيتي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وتإدانيا ce. ya sharabu biha wasu malai suka ce wannan biha ba anahu minha wanda idaniya ce ta ruwa wanda bayin ubangiji na gari wato za su sharar gare ta wannan bayi bauta wani iri ne bautan a wannan bauta ce ta wato ibada bauta ta ta'abidi ba kamar da muka faɗa bautan iri biyu ne akwai bauta wacce take ala tilas kowa sai ya shiga wannan ba zai iya fita ba kamar bautan da ubangiji ya halicce mu sai dai mu rayu a irin a wannan duniyar tamu sai dai mu ci sai dai mu sha sai dai mu kwanta wannan ubudiyya ce bautantuwa ce wacce take dole ce mun ba wai sama fita ba to wannan bai ta ake magana ba ana ce ta ubudiyyatu qaharin wa wa wa ubudiyyatu qaharin wa tsirar to amma anan abin da nan wannan aya take magana tana maganar ubudiyya ce ta ikhtiyarin wa taw wato ikhtiyarin wa taw ubudiyyatu ikhtiyarin wa taw wato mun zaba mun ji cewa wato lokacin da muka ga ubangiji shi ne ya sanya mu a wata turba ta rayuwa ya halicce mu ya ba mu iska muka shaka sai muka ga ba wanda zamu so sai shi ba wanda zamu girmama sai shi ba wanda kuma zamu bautawa sai shi to wannan shine bauta ta zabi da kuma da kuma da'a da kuma jayuwa zuwa gare shi to wannan ita ce bautan da anan wannan aya ake magana Allah ya ƙara cewa wa ibadur rahmanul ladina yamshuna al ardi hauna da bayan ubangiji wanda suke tattaki a ban kasa cikin sauki wai za ka zama kuma jahilun da kalu salama idan jahilai masu bauta sun musu magana sai su ce salama sai su faɗi magana wanda take babu cutarwa a a tare da ita aminci aminci aminci aminci wannan su ma ibada ce wata iri ce ibada ubudiyya ce wata iri ubudiyya ta tawai ne waqtiya wannan tunda kaga sun yi ayyukan da ubangiji yake so ne ai yawa sai abin da ubangiji yake so ne wannan ibn tabi'a ya tsaya da yawan kawo wannan ayi saboda galibi abin da aka so kenan bawa yayi كذا ما عباد الله إذا ما عبد الله المعبد إذا ما عبد الله عابد له عبد الله العابد با عبد الله المعبد بقى عبد الله المعبد شيء wanda bai sai fita daga bautan da ubangiji ya ya sa ya shari akai ba mu ba mu isa mu fita daga wannan bautan ba na wato halitta da ya halice mu amma kuma akwai abdullahi al-abid ba ubangiji mai bautan shi hubban wa ta'ziman wa khudu'an lahu to wannan shi ake magana shi ne kuma wato wanda ya tara su guda biyu to ya zo da raba ba al'amari don ubangiji da ubangiji zai bashi lada wani ma kala shaitan da kuma wato abinda shaitan ya ce ok wannan ma kala shaitan lokacin da shaitan ya ce rabbi ya ubangiji na kaje ce ya ubangiji na ba ya wani ubangiji sai shi duk wanda ka ga yana ba ubangiji shirka to wannan takabbaro cikin ubangiji bima aghwayta ni wannan ba'un ko dai ba'un ba'ul qasam ce na rantse da abin da ka asar da ni wato yana rantsuwa da aikin ubangiji wannan ba'ul qasam wasu daga cikin malamai sun ce wannan ba'u ba'u sababiyya ce ay bi sababin ladhi aghwaytani fi saboda abin da ka bashar da ni saboda shi wato yana da adabu adamu kenan la uzayna la uzayyana lahum fil ardi za mu zan kawata musu wato duniya kawata kawatin duniya wal ughwi yanahum ajma'in kuma sai na baudar da su sun baude wato sai ya ce shi abin da zai sanya kafirai su shine wato mutane su yi bayan Allah su shine algawaya ba a banana ba wato wannan dai ya kai ƙoruwa wajen cewa shi iblisin ne da gaske alkawaya shi ne wato sai sa rinkawa ta shi a cikin zuciyarsu su bi san zuciya da gangan shi ne alkawaya shi ba abbalala ana iya samun jahilci to shi ba zai ce alkawarin da ya ubangiji shi ne alkawaya ihwa'ul ibad illa ibadaka illa ibadaka minhum al-mukhlasina sai dai bayan ka ba tsantsanta maka aiki masu tsantsanta maka tauhidi su ne kawai ba zan iya ba na san wannan ba zan iya ba kaga shi ma ya maka shi to gaciya ka ga nan da yake illa ibadaka minhum al-mukhlasin wata ibada wata wanda bai yake magana ibadullahi al-abidun ba ibadullahi al-mu'abbadun ba an fahimta ko wanda suke bautan ubangiji da girmamawa da soyayya قال تعالى الله تعالى يأتي كما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي ما ينا ما كان وني إيكو أكاسو إلا من اتبعك من الغاوين سيدي وان دي بيك لكتين ما سنزوتيا saboda nan bayi da ubangiji ke magana akan su ne bayi wanda suka bauta miki da soyayya da girmamawa da kuma lisinuwa da jayuwa zuwa gare shi sai mu tashi wa qalu fi wasfi al malaikati bidalika wannan ibn tayyiba ku duwa bali ya ta ya ta yawo da bocin qur'ani duk da yi shi ba taliqin ba sai ya gama ta zai zai maka taliqi to ga ubudiyyan ga ibadan ga ubudiyya ga kaza ga kaza ga kaza zai maka fara maka bayani amma da ma shi amfanin abin da aka fi so a rabarin addini ka fara da nassi ta kula da addini nan da ya baka aka saukar ma ba ka fara da nassi ka kawo ka fara kawo nassi daga baya sai ka kawo shari kwatancen ka kula amma ba ka farawa da maganganun ka daga baka shira kawo nassi wannan kaga sai in ta kanta sun masadalar ta kenan sai daga alaita ka da qabla al-istidlal aka kawo al-istidlal qabla al-i'tiqad kuma wannan shi ake bukata to ahkamu janaiz wa bid'uha na shekul albani na za mu tashi ne? To, wani littafin yana yage ba. To, a tari na biyu, jiya bayan mura muna kin kira ka zo har na kira duk ba da aliyu duk duk na ba muku musu gaba to to asali na biyu mimma yajibu ala al-aqarib daga cikin abin da ya wajaba akan makusanta idan mamaci in sa da mamaci al-istirja fi istirja'i wa huwa an yaqulu shine mutun yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu ga Allah mu wato na Allah ta'ala ne kuma lalle mu din gare ga ubangiji ne zamu koma shine raji'una shine istirjayin ai cewa lalle mu zamu koma zuwa ga ubangiji kama ja'a fil ayatil mutaqil ayatil mutaqaddima kamar da yazo a ayar ta gabata wa yazidu alaihi kuma ba laifi ya iya ƙara wannan qawlu qawluhu ya ƙara wannan addu'a Allahumma ajirni fi fi musibati ko yana da babu ya ubangiji ka taimake ni a musibar da ya fada min wa akhlif li khairan minha ko wato ka ka ko musanya ba abin da ya fa alkhairi da hadisin ummu salama saboda hadisin ummu salama da yazo qala tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lajma sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslim babu wani musulmi tusibuhu musibatin wata musiba ta same shi fa yaqulu ma amarahu Allah ko ya fada abin da ubangiji ya bashi umarni cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan sai ubangiji ya maye shi da mayauna alkhairi minha qala tace falamma mata abu salama a lokacin da abu salama ya rasu qultu sai nace ayyul muslimi ayyul muslimina khairun min abi salama to a ce musulmai wane ne ya fa abu salama alkhairi sai ce tace tace me dawa share eh okay awwalu baitin farkon gida hada ila rasulullah wanda ya jira zuwa ga zuwa ga manzo Allah kuma in yi kutuwa sai dai kuma saboda imani sai na faɗa kaga magana Imam Ahmad in baka gane ma'anar ba faqad kufita wa uhkimta wa uhkima alayka an isan maka an riga an an wato an daure maka wato shi shi wato kan kawai ka imani kawai kaga kai imani zai ta fahimci hikimar abun ba a lokacin da ta faɗa kuma fa khalafa Allahu li rasulillahi sai manzo Allah ya maye shi da mayau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya maye gurbin shi Madina wanda kuma manzo Allah lalle ya bi Abu Salama alkhairi قال تجي أرسل ilayya rasulullahi mazala ya aiko waje na a hatsi mazina abi balta'a ya aiko mu hatsi ibn abi balta'a ya khatibu ni lahu yana neman aure na gare shi fa qultu sai nace inna li binta ina da wata yarinya wa ana wa ana eh ina da wata yarinya ni saboda haka kaga wata iri shi bai so me yara ba wa ana kayyuru ko ni mace mai kishi fa qala sai ce amma ibnatuha to amma ya tabi kada Allah an ya guniyaha anha muna mata addu'a ubangiji ya wadatar da yarinyan gabar uwarta wato mana kamar zan yana magana cewa shi daga cikin arzikin da ubangiji ya bashi zai azurta ta kuma Allah ne azurta ta bashi wanda kuma kaga tauhidi ne ka gayansa wa'adu Allah an yudhiba bil ghaira kuma shi kuma kishi ta yi magana kuma ina fatan ubangiji ya saki mata da wato kishi din wannan magana yana addu'a wato yana an rasa kishin baki daya ko yana magana an rage sai dai rage ba ai ubangiji ya riga ya halce su haka kuma in ka bi tarihi kuma ka za gani rage aka samu an samu raguwan kishin amma ba wai kishin ne baki daya suka daina ba in babu kishin baki daya ai zama cikin ba zai yi ba sai wata taro ta zama gaban ka wasu abubuwa haka babu hankali a ciki za ka kishin na da dan amfaninsa amma ne aka mujawazin haddi ne shine ba a so أخرجه مسلم مسلم يرويته والبيهقي ده بيهقي وأحمد إمام أحمد ولا ينافي الصبر بيتكرر ده هقولي بقى أن تمتنع المرأة من الزنا كلها متي تكي يم أدو باكي ديا حدادا سبو ده بقين تكي على وفاة ولدها أكم رسول أنت أو غيري كوكما ونم أنت كمن مدنت أكمن مدنت كو أو وانت كو وانت كو أي idza lam tazid ala talafati ayyamin sai in dai bata ƙara kan kwana uku ba wato babu dama dan amma mata mutuwa sai kwana uku ta a ganta kawai a ce wani kama mara kyau misali cikin wato bakin ciki alama cewa wani abu ya same ta wannan babu laifi kasa mata kwana uku illa ala zauja sai ga mijinta kawai fata hidda arba'ata ashhurin wa ashara sai ta yi nuna bakin cikinta da kuma kin yin in wato yin ado kwatankwacin wato wata hudu da kwana goma saboda zai hadisin Zainab bintu Abi Salama saboda hadisin Zainab ɗan Abu Salama قالت تشي دخلت على أم س- أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ناشي وجه أم حبيبة ما ترى مزع الله فقالت تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمع الله صلى الله عليه وسلم يلا تيوا لا يحل لامرأة بيالك غمتي تؤمن بالله واليوم الآخر في إيمان ده الله ده ذكر شيء بقى أن تحد على ميت ta yi bakin ciki ta nuna bakin ciki wajen tufa wajen wajen kama ga wani wani mamacinta fauka salatin wanda ya wuce kwana uku illa ala zaujin sai ga mijinta sai ga ga miji arba'atin wa ash- wa arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi wata hulla kwana goma thumma dakaltu ala zainab binti ja'ash sai kuma na shiga wajen zainab binti ja'ash hina tuwfiya akuha lokacin da dan uwanta ya rasu fada'at bi tsibin tace a kawo ta tarare amma sai ta sa thumma qadir ce mali bi tsibin hada kaga na sa tararen nan ba dan ina bukata ba غير اني سمعت رسول الله يقول sai naji manzo ya yana cewa sai ta faɗa wannan ma'anar abin da ta faɗa fa zakat al hadith sai ta faɗa wannan ma'anar wannan hadisi da akhirna hul bukhari bukhari ya rawaito wannan riwaya sai mu tashi akan walakin da ihya sunna ihya sunna na Sheikh Usman bin Fodi za mu tashi bid'a na wanka bid'o'i da ake da su a wanka malaci al-bid'u fil ghusli ga bid'o'i da ake da su a babin wanka wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-babi amma abinda mutane suka farar a wannan babi alladhi huwa babul ghusli wanda shine babin wanka min al-bid'i shaytaniyya daga cikin bid'o'i na shaytan fa min zalika daga cikin haka kasratu sabbil ma'i wato yawaita zuba ruwa a jiki وهو بدعة محرمة وتولى بدعة تهرام ما إجماعا إجماع ما دمي saboda ana sa karanta ruwa a jiki mutum zai ta fashe fashe da ruwa to wannan bid'a ce ta haramun liman ya taqidu anna zalika dinun qayyimun ga wanda yake ganin wannan shine cikan addini addini ne mai kake wanda za ga shi gani yake wannan shine addini wannan kuma shine addini ba in ka ji cewa wannan shine addini to na haramun ne kuma bid'a ce muharrama wa kamal wa kamalun min fi'lihi bi ra'yil fasid ina ne liman ya tafi da anna zalika dinul qayyim wa kamalu kuma kamala ne min fi'lihi bi ra'yihi al-fasid daga cikin aikin da yake aikatawa na cikarwa din saboda me saboda ra'ayinsa da yazo da shi bataccen ra'ayi wanda babu shi addini kace kai cikarwa a cikin wannan addini ne wannan haramun ne wannan haramun ne wa illa ko ba haka ba kawai shi ya ne kawai bari ya danyi wa bid'atun makruha to wannan bid'a ce makruhiya inji mala ita bid'a ce makruhiya eh amma yana bukata haka ba yana bukata shi kenan in yana bukata shi kenan sai ana zafi ya ji yana son ruwan ya dan yawa jikinsa wannan babu lindi wanda ya yi da saboda ta bukata ba saboda wata ba saboda addini ba amma in ya alaka shi da addini ta zama bid'a ba wa min zalika daga cikin haka naqbu sha'r al mabhuri shi ne wato ya ce dole sai ya kwance gashinsa da ya tifke wannan tifkewa da ba haramu bane fa sai dai a cewa al'umman da su a wajen su wannan lamarin na mata amma dan ka doka tirke wannan babu komai a kanka wasu wasu al'ada su kenan maza ma ke wata kila suke kaga su maza ma su ke yin ma kidan ba ba mata ba to na babu laifi ana iya yin kitso to shine kitso da wa min zalika raqbu shar al mabhuri shine mutum ya zo ya ce gashi sa dai kitse sai ya warware ta zai yi wankan janaba ba wai wankan haila ba wankan janaba ake magana haifu kana murkan mutukar dai wato a sake yake shiga shin yadkhul ma'u wasfahu wasfahu kuma ruwan zai iya shiga tsakiyar kan ba tare da ya buƙaci sai ya cire ba mukaddara da ya sa wani abu ne a kan wanda gashin ba zai kai ba zai kai ba kama da dole sai ya saboda ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib amma ya zama zai iya shiga cikin wannan jikin nasa amma kin washi ta kwance washi in ya kwance ba jin daɗi yana ganin wannan shine addini to na bid'a ce wa illa in ko ba haka ba fala budda min hallihi to kaga dole sai ya kwance kenan in ba zai kai ba wa amma hallul marqi amma wato gashi wanda yake a sake yake sai ya kwance ko bid'atu muharramatu ijma wannan bid'a ce muharrama ijma'a liman ya'taqidu anna zalika dinun qayyimun ga wanda yake gani wani addini ne mai kai a mike wa kamalu kuma kammala wanka ne min fi'lihi daga cikin wato aikin wanka bi ra'ayi al-fasa saboda ra'ayinsa da yazo da shi bataccen ra'ayi wa illa huwa bid'atun makruha in ba ka bata wannan bid'a ce makruhiya wa min zalika daga cikin haka karbe nawa ne muke gani ne kar mu ja sosai takwas ne? To, wa min zalika daga haka, at-ta'khirul kathir. Wato mutum ya zama yana wato bada yana jinkiri jinkiri mai yawa fi fi'il al wajen yin aikin wanka din. min ajil waswasa saboda kawai wasu wasi ya wanke wani gefe ne yana ganin kawai bai wanke ba bare ƙara sawa bare ƙara sawa ya ƙara to ita ita jinkiri ba zai yi wankan akan kari ba wa hawa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an yace wannan shi ma bid'a ce muharrama ijma'in malamai liman ya taqid anna zalika dinun qayyimun wa kamal min fi'lihi bi ra'yihi al-fasih wa illa fa huwa bid'atun makruha shi ma dai yadda ya gabata wa min zalika daga cikin haka shabbul ma'i fi sinaqi ubnai shi ya dinga diga ruwa a cikin ramin kunninsa yana diga ruwa bil ghusli a wanka din huwa bid'atun muharramatun ijma'an yace wannan bid'a ce muharrama shi ma لأنه إضرار بالنفس ولا وأنا أي كلام تكلم كيني ولأن ذلك يؤدي إلى الصمم كما ولا ذي كيش يكرم كينا وكرما كما وفي مثل القارية وفي مثل المريد المريد السارق لا تجوا مثل القاري ولا إلى قوة التي في نشر البخاري وفي مثل المريد الصادق أتي تعمل مثل المريد الصادق لا أمر ذلك كينا والقاعدة الكلية في هذا وأمثاله تجمع القاعدة دي أولا لمري إذا كذا وكذا بدأ كذا بدأ أبا أن تعلم كثني سوى أن الله سبحانه إنما يطالبنا بما نعلمه بوجه صحيح Allah yana yana bidan mu mu aiki ne mu ibada ne mashi ibada da abin da muwa iya ilimin mu kuma ilimi ilimin ta wani fuska ingantacce aw galibu zanna ko kuma idan jaya zaton mu muka ji cewa mun yi abu da ubangiji sabo walam ya abuna bi tahsil al-ashyat bi ilmi ba a ce mu mu je mu zo da abu a irin ilimin ubangiji ba shi a nashi lissafin ba kana ko zikiri zaka yi ko da mun cewa kai ka ci abin ka kawai kai cewa akai kai a dinin ilimin ka ba a ce kai a ilimin ubangiji ba ilimin ubangiji kai ka san za ka iya kiddigewa ne shi za a bala namun zai cewa to ina na lamunce muku ku iddiga zunuban ku shi ba ubangiji a kace a kacin da kai na alkhairi kuma zai ce masa ba in la usula la ilai saboda ba za mu iya kai ga ilimin ubangiji ba in ta haka lamu magana ta ya kare wa bintihai da kuma wannan karshen wannan maganar taka in ta ha bayanu ma adafahu nasu jawabul qusli mu ma maganar mu akan abin da mutane suka fara a babun wanka na bid'o'i wato ya kare magana mu min bid'a shaytaniya ala sabil tanbihil uqala a sabili kawai na wato yin wato fadakar da wato masu hankali la ala sabil ihsa'i fadakar ba kawai muka yi muka fadi ru'usul aqla din ba wai mu gewaye komi da komi ba alahu wa fi zalika ba'i sunnati nabiyyika muhammad bijahihi indaka yace bijahihi mun sha fadan cewa wannan bijahihi wannan wannan sahih ko as-sawab ba daidai ba bai halitta mu ce ce da alfarma annabi ba sai a shafa sai a shifa تعريف حكم المصطفى لا القاضي عياض na waka dan waje amma ba'ad kun waje ko qala ce amma ba'ad bayan wannan ashraka Allah qalbi wa qalbaka Allah ya haskaka zuciyata da zuciyanka bi alwar yaqin da hasake na yaqini na imani wala qafali ubangiji ya tausasa mu wala ka kai ma ya tausasa maka bima la qafa bi awliya'ihi almuttaqin da abun da tausasa ma wato waliyansa masu takawa allazina sharafahum Allah bi nuzul qudsi wannan waliyan nasa waɗanda ubangiji ya sharrafa su da garan wato tsarkin sa ya tsarkake su ya san ya ba su imani ya kuma sa suka kiyaye abin da ya baya so wa hashahum min al-khaliqa ya sanya jin wani dardar a tarayya su da halittu bi unsihi saboda wato ɗebe kewarsu da suke samu da ubangiji in suna wato tare da halittu sai su ji sun ƙosa saboda mai saboda so suke shi sauri su gama da su je su ɗebe kewarsu da ubangijinsu shine wa auhasha humul khaliqa ya sanya wato diya da suke tare da halittu za su ji wani alwa alistihash ko alwahash alwahsha za su ji kamar wato sun ƙosa su ji kamar wani wani ɗarɗar haka kamar bu saba ba saboda mai saboda unsi saboda ɗebe kewarsu da suke da ubangiji wa khassahum ubangiji yake bance su min ma'rifat yake bance su daga wato iliminsa ma'rifansa saninsa wa mushaharata ajaib malakuti da kuma wato kallon abin mamakin malakuti na ubangiji wa athari qudrati da kuma tasirin ikonsa da suke gani a duniya ubangiji yake bance su da sanin waɗannan abubuwa da kuma din kaye zuwa ga waɗannan abubuwa bima bala'a qulubahum wato yake bance su da abin da wato ya cika zukatansu da shi habratan da wato farin ciki farin ciki na da abin da shafi ubangiji za su ji suna cikin farin ciki ba sa jin wato ba sa jin wato kosawa wannan in ka ce wa khassahum bima mala qulum habratan sai ka ce min ma'rifati ko in kanta muku gudi ubangiji ya keɓance su da abin da ya cika zuciyarsu da shi na farin ciki na daga abin da ke sa su farin ciki din saboda abin da ya cika zuciyarsu da shi na saninsa da kuma ganin ajaibu na malakutun ubangiji da kuma tasirin kudararsa an gane karatun yawwa wa wallaha alwala shine wato mutum ya dimauce shine wa wallaha qulahum ubangiji ya dimautar da zuciyarsu fi azamati suka nutse a cikin sanin girman ubangiji hayratan dimaucewa wato abin da yake magana shine wato hankalin su ya tafi wurin ubangiji ya zama da wani zai zo a gefen su ya taba sama ba su ba sun dimauce cikin girman ubangiji da sanin da sanin da tsarkake shi ta yadda wanda ke gefen sa ba ba sa kulawa da shi in suna sallah ne suna ibada suna ba hankali suna kan lamarin ubangijin kawai sun dimauce shine wato daga nan wannan wasu ke cewa lafazin Allahu ana aka same shi amma magana mafi inganci ba na aka samu Allahu ba eh saboda waye hankula na dimaucewa cikin girman sa gabarin halittu baki da wa ja'alu hammahum bihi wahidan suka sanya duk tunanin su da damuwar su ga ubangiji ta damuwa ce daya shine ubangiji kawai wa lam yaraw fi darain khayrahu mushahadan kuma musu ga wani abu da ya isa kallo ya zama ya ɗauke musu hankali ba kuma bayan ubangiji fahim bi mushahar jamalihi wa dalalihi tana'abuna su waɗannan bayan Allah da kullum da kallon kyawun ubangiji da girmansa ne suke samun ni'ima wannan ba irin fasarin da wasu mutane kangaru suka yi ba cewa da abin da ka gani yan hakikan nan da abin da ka gani kyan ubangiji ne kuma daga zatin ubangiji shi ma ubangiji ne shi ma ina tsammanin ma na kara dawowa nan wannan sun zo da wannan aqidan kuma suna ribata irin wannan maganganun da sa alqazi iya da sauransu abinda ake magana duk abin da ka gani duk kyawun sa to naka tana kuma cewa wanda ya halci wannan kyan shi ma ya fi shi duk wanda ka gani da girma za ka ga wanda ya halci wannan da girman da girman mai girman shi ya fi shi girma saboda haka to kuma wala duk abin da ka gani za su koma zuwa ga aikin wanda ya aikin wanda ya halitta to in sun gani kuma zama kuma suna ni'imtuwa da abin da suka suka halattu a zuciyarsu saboda haka da sanin kyawun ubangiji da girman sa suke samun ni'ima wa bai da asa da qudrati wa ajaibi a azamati ya taraddaduna kuma su suna kai kawo su tsakanin tasirin kudran ubangiji da abin da suka gani su ga to ga lalle kudran ubangiji ya fito fili su in suka ga wani abu da ba su sha'awa ba cewa su yi ta kallo su ce wanda wani irin kyau ne ba sai kawai su yi halattu cewa ga wanda halci kyan can ba shi ke na kawai sai zama ubangiji suke kallo kuma suna kai kawansu suna dabbila tsakanin tasirin kudurar ubangiji duk wanda suka gani wani mai karfi ko wani abu da suka gani a duniya wanda za su ga kamar su ga wato bayan karfi ya jawo bayan ya jawo karfi kaga ayyana kudura ce sai su ga to wane kawo na ifa to ubangiji kenan wa da iba azamati kuma suna kai kawo tsakanin kudurar ubangiji da kuma abun mamakin girman sa da kuma girman halittar da yake yi to ya sanar sai kai kawansu wa bil inqida ilayhi kuma jayuwansu da suke yi su karya gaɓoɓuwan su su tafi wajen sa neman ya biya musu bukatun su na alkhairi ko su kuɗe musu dukkan sharri wa tawakkul alayhi kuma su samu dogaran zuciya zuciya su dogara ga ubangiji ya ta'azzu da nan suke samun buwayen su su ba sa wato dogara ga kowa sai ubangiji lahijina sun lazumci lahijina shine muwazibina eh wato sun lazumci bisani kauli da gaskiyan fadan ubangiji duk abin da aka ce maka kulillah ka ce kai Allah zaka bauta ba kai lamarinka da Allah ta'ala ne kadai sun mabarhum sai ka bar mutane ka bar su fi khawdi yamal abuna a cikin wato abin da suke shiga suke ninkaya cikin shi suna wasa suna su suna cewa ba wani ubangiji za su za su ruwa da shi kai ka rila aka yi da ubangiji kawai ka kyale su fa'in da wannan kuma shi ma yana nuna cewa ka ce cewa Allah Allah Allah wanda suke faɗa suke fasarawa wannan ba haka bane wannan ba haka bane wannan abin da yake magana shine kamar da lamarin ka na ubangiji ba ishe ce lahijina suna masu kankan da lamarin ubangiji ba wai kai ta cewa Allah Allah Allah ba kamar wani sa'an ka yace fa innaka lalle kai kararta alayya su'ala ka maimaita min tambaya wato wanda yace wannan ba mu shinkafin kenan ka wallafa min ka maimaita min tambaya fi majmu'i fi majmu'i yatadammanu ta'rif bi qadar al-mustafa ka wato a cikin wato tarat wato tambayoyi da suka yi yawa majmu shine wato jimillan tambayoyi da kai dinga mun majmu'in haka nake ai eh kada karka alayya su'ala fi majmu'in ka yawaita mun tambaya a abinda wato ka haɗo su a waje ɗaya tambayoyin da yawa haka ita bambanin ta'arifi da qadarin mustafa wanda ka ce a yi magana akan abin da zai yi tattauna akan a sanar da bayi kadarin annabi zababbe girmansa alaihi salatu wasalam wa ma yajibu lahu da abin da yake wajibi ne gare shi wato mu mabiya mu zama mun baya mun bashi min tawqir na girmamawa wa ikramin da karramawa wa ma hukum man lam yuwaffi wajiba wajiba azimi zalikal qadar da kuma me hukuncin wanda bai cika wajibi na wannan girmama manzo Allah ba da yake wajibi a kansa au qassara fi mansibi ko kuma ya tauye ya gaza a wato matsayin ubangiji da ubangiji ya bashi aljalili mai girma kula masa gufurin kula da wato wato yankin farce ne ya gaza ya wato gajiya bai girma manzo Allah ba abin da yake wajibi sai an girma manzo Allah da shi kula da gwargwadon farce ne wa ana ajma'a laka mali aslatina kuma kace in tattaro maka abinda magabatan mu suke da shi na maganganu wa immatina da kuma wato shugabannin malamai fi zalika game da lamarin manzon Allah da kuma girman sa min maqal na maganganu da suke da shi wa ubayyinuhu bi tanzil suwarin wa amtal kuma kace lalle in maka bayanin in maka bayani in sauka maka da maganganun sa suka yi bi tanzil suwarin wa amtal in kawo maka su a surance ga yanayin sura abin yanda yake da kuma misalai da misalai ne ake samun abubuwa sauran sun fili duka bukatun maka haka je fa'alam ita to ka sani ko mu tsaya akan fa'alam ko mu tsaya akan fa'alam ina ganin mu tsaya akan fa'alam annaka hammaltani min zalika amran imran wa haqqani fi ma nadabtani ilayhi usran mu tsaya nan to qadiyya sai الشمال المحمديه na abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi za mu tashi hadisi na uku a cikin shama'il muhammadiyya an ga wajen ko abu isa tirmidhi ke cewa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه وعليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه قال يتي محمد بن بشار يا بابا حديثي يتي Muhammad ibn Ja'far ya bamu hadisi yace Shu'ba ibn Hajjaj kenan ya bamu hadisi daga Abu Ishaqa shi kuma yace ya ji Al-Bara ibn Azib yana cewa mazala ya kasance rasulan marbu'an mutumi ne wanda yake tsaka tsakiya a kawansa shi ba za ka ce yayi tsawo ba ga kalkoki shi ba za ka ce ya zama dan da kurkushi ba marbu'an rab'atun ne min ar-rijal shi ba'ida ma bainal mankibaini yana da wato tazara tsakanin tsakanin wato wannan ɗinsa me yake da suna kafaɗinsa wato ba a kwanar da gawo shi a cikin halittu mamakin ubangiji ya yi shi kafaɗinsa a tsuke suke to shi maza Allah wannan kuma alama ce ta ta wato rashin kamala ai da yadda ka same mutum ya zama kafaɗarsa ya yi ɗan nisa to alama yana cewa wato halittarsa ta cika kuma wato jarumi ne to shine ba'i da ma bai da banki bai ne wannan ɗinsa suna ɗan nesa da juna sallallahu alaihi wannan ke nuna maka cewa mutum ne jarumi shi mutum ne kuma wanda a cikin halittarsa za ka samu wato akwai alama cewa namiji da yake tsaye ba masa ba azimal jumba mai yawan gashi shi aljumba idan shahmati ubnayhi yana kaiwa zuwa ga gurin gutsin kunninsa wato gashi matsala yakan kawo nan yakan sake shi haka yakan sako ya haizo wurin kulli wato ya kawo wurin ƙeya wato har ma wani lokaci yana dalli ne yana dalli zaitun kenan sai haka in an samu wani kun ga wani bawan Allah shi yana barin gashi a haka yana girma shi to wani babu ne eh wanda ke da gashin wani babu ne shahmat shine gurin mutsi na kulli eh alayhi hullatun hamra na gan shi a wani rana yana saye yana sanye da hulla ja hulla shine kamar asin da asin me muke cewa asin da asin mu kala daya an sa wato yar sama da yar kasa kamar mu ce wando da riga shi wanda Allah ya sa mayafinsa sannan kuma ya sa wato izarinsa maɗaurinsa ya ɗan rime shi kugunsa da shi amma kala da kala galibi ba sa yin haka sai in ado suka yi ba sa yin haka sai in ado suka yi kun wa yanzu muka yi asin da asin ado muka yi yawa in kuma mutum yana kwatili a gida zai ga ya dan bambanta amma in kai asin da asin ai ado kai ba ra'ayta shay'an qattu ahsana minhu ni ba taba ganin mutum da ya kai kyawun sa ba ban ga wani abu da ya taba kai kawun manzo Allah ba yace shay'an dan ma ya ga maka a cikin wanda shi mafi halittu da wanda ba halittu ba a at-Tirmidhi yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar sunan shi Muhammad ibn Bashar Bundar al-Basri wannan mutum ne na kasan Basra suna kiran shi Bundar saboda a yaran sai ma'anar shi al-Hafiz albundar shine wanda yake ya haddace hadisai da yawa to shi al-hafiz muhammad ibn bashar al-basri al-bundar yana daga cikin ɗalibin su imamu ahmad yana daga cikin ƙanƙanin malamai na imamu bukhari wanda ɗalibansu su imamu imamu tirmidhi sun same su muhammad ibn bashar imamu ahmad ma ya girme shi qala yace haddathana muhammad ibn ja'far wannan shi ma ba masani ne sunan shi muhammad ibn ja'far gundar Muhammad ibn Ja'far Gundar wanda ya sanya mashi Gundar shine Ibn Jurayj Gundar kaman to wata kila ma'anar sa yana yana kusa da gundara amma shi ba gundara ya faɗa masa ba wato abin da ya faru ya so wato ya yayi ma Ibn Jurayj kofar rago ne ya hada shi da mutane da sauran jama'a haka sai ta kai da Gundar ne shi Ibn Jurayj ta mashi wannan sai sai ya bi shi shine Muhammad ibn Ja'far Gundar wannan Muhammad ibn Bashar tika ne abuntacce ne shi ma hakun ji ana tafi al-bunda a dan kasan basara ina rubutawa daga malamin sa Muhammad ibn Ja'far Gunda shi ma amintacce ne dukan su al-jama'a Bukhari Muslim Abu Rada Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah sun fitar musu da hadisai waɗannan malaman duka guda biyu Muhammad ibn Bashar da kuma Muhammad ibn Ja'far Gunda yana rubutawa shi kuma daga Shu'ba Shu'ba shine Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Basri sunansa Abu Bistam Abu Abi al-Mu'min fil hadith shi ya daga cikin wanda suka kai tutar a ilimin hadisi Allah ta'ala ya sanya su ne karshe mataki na karshe matsayi na karshe shi ne mataki da amir mu'mini na hadisi to shi shu'ba sa daga cikin wanda Allah ta'ala ya kai su wannan bikira shu'ba ibn hajjaj mutumi ne wanda yake wato babu abin da ya tsayi illa ya hada ce mutane al'umma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da 160 bayan hijira ya da 160 bayan hijira ya daga cikin tsari ko Imam Malik ibn Anas babu abin da ya rika yi ko neman kuɗi baya yi abin masu neman kuɗi a madadinsa suna kuma bashi a cikin arzikin da ubangiji ya ba su abin da kawai tsaya kai kuma mutum ne mai gatansa mutum ne mai gata amma ya sadakar da kansa ya rika yawo ƙasa ƙasa saboda haddace wannan hadisai Allah ta'ala ya ji ƙasa da amma ya rasa irin sun bayan hijira tsara su imam malik ne kuma ya daga cikin wanda shi ne daga cikin wanda suka taimaka wajen aka kyautata ilimin hadisi wajen wajen cewa wani a rutun hadisi za wani mai rauni wani ba mai rauni ba yana da shi wanda suka kyautata wurin wannan suka musamman daga cikin abin da ya tsana shi shine tadrisanci wannan dungushi da ake na isnadi akwai ma to shi baya shi ba duk in kana in kai ma dungushi ne to baya in ka zo ka ce dagawa ne kada danganta isnadin to shi shi ba zai rubuta hadisin ba zai sai ya tsaya kawai ya ya da alƙalamin sa sai ya tabbatar ta ka ƙara mai hadisin ka ce ka bi shi kalin ke na sai zai rubuta in yi karanta saurare ya ce ya ji ko an gaya mashi ya ce sami ko na abu sai ya faɗa ya ga shi ta malamai ke cewa da hadisin da ke rubuta daga cikin malamansa mudalli suna to shi kamar ya amintar da su in dai shu'uba ne ya rubuta da kata da misali ko daga abu saka sunifi to waɗanda ko da suna duk da suna yin tadlis amma in shu'uba ne ya rubuta wannan ba a da matsala game da ruwaya da suke yi babban malami ne ya rasa ɗaya da sittin bayan hijira ya rawaitowa daga Abu Ishaq as-Sabi'i Abu Ishaq sunansa Amr ibn Abdullah al-Kufi shi shu'ba ba basare ne shu'ba ba basare ne yana rawaitowa kaga isnadi ne basari wa an basari wa an basari wa an kufi kun lura Abu Ishaq dan Kufa ne Abu Ishaq sunansa Amr ibn Abdullah al-basri al-kufi ya daga cikin manyan malamai da da suke da faffadan wato masmu'ai suke da faffadan hadisai da suke da shi da kuma malamai da yawa kusan tsarin a malamai yana kama da imamu zuhuri wajen yawan malamai abu isa ka sabi'i mutum ya zaka zan kuba amintacce ne a illa iyaka ne ya dan samu dan canji kaɗan a ƙarƙashin rayuwarsa wasu daga cikin malamai wanda suka saurara hadisansa a bayan bayan sama wannan ana cewa akwai jikansa Isra'il ibn Yunus ibn Abi Sa'd Sabi'i ana cewa akwai irin su Warqa ibn Umar ibn Kulayb al-Yashkuri ana cewa akwai da shi da su da ire-iren su wanda suka ji suka saurare shi kabanin su kurkuce wasu shine Shu'ba da su At-Tawri Sufyan ibn Sa'id At-Tawri sai da wanda suka saurare hadisansa kafin su kurkucewarsa irin su Abu Ahwas Sallam ibn Sulaim al-Hanafi da su saurare shi ne al-Azhar bayan ya samu tagayyur da ma Abu Zaka Sabi'i can hadisan da yake ruwaitowa a canji shi da ya samu ba canji ne da yawa ba shi yasa ma su alalaki suke cewa hadisan hadisan nasa ma gurbace saboda su kurkucewar sa ba gari ma canji ne na tsufa samu wani lokaci ka mutum ya hawa abin hawa sai an mushi jagora kuma wani lokaci ma gari ya dinga fita daga jikinsa amma ya san abin da yake faɗa ya san abin da yake faɗa shi yasa su Isra'il ibn Isaq ibn ibn Yunus ibn Isaq ibn Abi Isaq Sabi'i a sahihai da sun rawaito hadisin sa daga Abu Zaka Sabi'i duk da kuma shi ya saurari kakansa ne lokacin da ya sami wani dan can canjin an fahimta sadaka ba kowa ne da aka ji kudaci ya kurkuce kuma wanda yake lazanta sai abar hadisin sa ba ana yi samu ya kurkuce din amma kuma ya albaya da mataba ne na farko wato bai samu matsala a hadisin sa ba to hadisin sa gaskiya ba samu matsala ba sai kadan ba ka cewa wato ba za ka karɓi hadisin ba sai in yayin da ya saba ma manyan wani abu da suka rawaito gabanin haka irin su shu'uba irin su irin su irin su at-tauri to anan ma kaga shu'uba ne ruwaito hadisin kaga shi kuma ya qala sami'a min abi isaqa qabla al-ikhtilaf da qala yati sami'tu al-bara'a bin bin azib ya ji al-bara'a bin azib wanda ya daga cikin ayyukan sahabbai sanar ya rasu shi ka 70 da wani abu ko 72 bayan hijira ko abin da ya kama da wannan al-bara'a ibn azib ya daga cikin ayyukan sahabbai mutanen madina kanin sahabbai mutanen madina daga baya kuma ina tsammanin ko a kufa ya rasu ce kana rasulullahi ta sama rajulan marbu'an mutum mazalla ya kasance wato mutum ne wato tsakatsakiya bai da ma bai da almanki bai da azimal jumma na ita alaihi hulatun hamra yana sanye da jan tufa mazalla ya hana sa ta jan tufa anan kuma gashi an ce yana sanye da jan tufa a to shine malamai suka tattauna akan me yake magana to shine sai wasu daga cikin malamai suka ce nan ba kusan jan tufa ba zan ga mu da lissa ba wato mazalla ya hana jan tufa a can wajen asia da kuma civilization na baya ko yanzu kuna kallon indiyawa da sauransu da kuma sauran masu ancient civilization za ku ga jajaye mata ke sawa irin jauɗin da za ga mata ke sawa maza ba su suka sa wannan ba to shi sa galibi idan ka sa irin wannan kayan za a ga kace ka je ka sa kaya irin da mata kuma kamar wato saffron kala wannan za a gashi mai ruwa rawaya ya yi turtur din da dole ga irin mata ne wannan yawan sa irin wannan za a ga shi ba a abin da ba duk da abubuwa malamai suka tauna akan da ke mukan na yanzu amma dai wanda za ga shari'a dai an hana to ba za ta sai gashi a nan gashi kuma shi an ga ya sa imam ibn qayyim yana cewa a ai wannan hulla ce yamaniya hulla ce yamaniya ake magana nan wanda galibi ba turce ba ja ce wataƙila ma a kuɗin ratsin haka wani abu wanda ke ba jan ba baki da ya fa wannan an samu wani babu laifi haka kuma in an samu wajen ba ja ne turba wanda wasu yawanci malamai su ce wani babu babu laifi saboda aikin masu ana sallallahu alaihi wasallam a nan ya ce hullatul hamra jan tufa a hadisin abu zuhaifa shi aswa'i na dazu a can da sai yake cewa wa inni anzuru ila bayadu saqaihi shi ma ya ce ya sa jan tufa ya zo can tuba sai gashi ina ganin wato fararen ƙaurinsa wannan yake nawa ya cewa wato tufan ya dage shi kenan tun da an ce gashi ina ana hangon ana hangon fararen wato ƙaurinsa ya cewa ya digina wanda kenan don haka duk wanda ya zo ka yana rigima ya cewa shi ba digina wando ya zo na digina kenan abu zai iya samun sulci sai ka mutunci kai tsaye saboda maza Allah gashi an samu ya aikace wanda ma abin da a magace ya faɗa kuma ka duba ku gani a ta arna za su in za su yi hoton annabi isa ba wai ba ta annabi isa shine wannan ba ba wannan yafan da za su yi za su yi annabi isa da shi in an kan kafarsa ya kuke ganin kafarsa za ku gaji kamar sun tsage shi ramin kauye za ku gani shi sai wasu shi rige mu amma duk yanzu ba duk yanzu ba ba wanda za ka ga yaro yana yana bin wannan yana bin wannan ra'ayi da saboda yanzu ba a san su addinin tawaye saboda haka da hullatul habra abin da na faɗa muku wannan saboda ai ado magana ne ba fitowa yayi kawai da wani tufa wanda ba a saba ganin sa an saba ganin sa a ado yayi duk da ake hulla to ado ce to kuma da yayi ado kuma sai ya digila wannan sa tashi kaga ko ado kai sai ka digila wannan ka wannan ba ba bambanci shi wannan hadisi na na Abu Juhaifa zai taimake mu ala da koshi saboda ku fahimci cewa da magana ya kasa da mahulla hamra din to amma idan yasa kuma sai digila wannan sa abin sa wannan shi ne ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu ban taba ganin wanda ya kai manzo Allah kyawu ba ba taba ganin abin da ya kai manzo Allah kyawu ba wannan yana gaya maka cewa Allah ta'ala ya wato da manzo Allah ya kuma wato ya sanya wato halittarsa mafi cikin halitta na ji kama kana magana ko? a to ana abubakar shi hadisin yana musu raddi abdu azhabi duka sun yi raddi ma wannan hadisin cewa ni wato ni tufana ya maza Allah yana sauka ƙasa sai na ƙara jansa sai ce to kaga da abu kaza ba bai da da jiki ai larabawa wani abu suke suke sa in kullu su daure hugun su shi shi sai tsaba rashin jikinsa to idan ya sa duk da haka in ya haka din da shi ya daure sai ya daga dan sauka kadan shi ne matsala kike ta kai baka ci wanda kake yi saboda wanda wasu daga cikin malamai suka suka ce eh idan wannan yana nuna wato mutlaqin jawas idan mutum tufansa ya wuce ba wai ya ja ƙasa ba ya wuce amma ba yin dan kuyala ba amma wani hadisi matsala ya kira ya kira sakan tufan ma ba da kuyala ya kira shi da wato takawa kawai ake yake sai ma ubangiji kuma dai wannan shi ya shi da manzo Allah ko da ma misali kadara ka kuce wasu da mutum malamai sun ce labu da min hamil mutlaq al muqayyad a wannan babu muka ce eh to eh to amma dai duk ijma'i malamai sun tabbatar cewa alkhairi shi aikin manzo Allah shi ya dage lauda to haka wannan ya ba isa zama hujja in kuma mun dauki abin da su wasu daga cikin malaman mu suke faɗa da cewa wannan hadisin yana maganar Abubakar Siddiq ne shi bai da jiki ne sauka yake da kansa ba shi ne yake saukar da shi da kansa ba shi zaki cewa illa an ata ahadahu ba kai faɗa ba sai in na sake daga shi so abubuwa ne wanda suke kawai wato faɗa suke yi
kuma ma idan mutum ya sauke shi ko da
wani lokaci aka samu aka samu haka mana aka samu haka mana mana ai kaman malmalin ne malmalin idan ka sa ta za ta ta digile in ka saka ba sai ta dan ja kasa kamar wannan mai yake zuwa alkyabba in ka saka ba saka da kasa ba in ka ja ba ba tana mikewa ba so abubuwa ne wanda bai da wahala mutum ya fahimta inda yana da kyakkyawan fahimta yana da kyakkyawan tunani ga mutaba da sujan da sauri ya masa makaranta ko ba shi dai ko ba shi inda an ja ba ko muka zo sai mu sai mu hade tunda wannan ba za mu bayani ba a wannan wannan ba za mu bayani ba muka zo sai mu hadisai guda biyu mu hade shi da wancan idan mutum yana tsaye ba da halin tafiya da sai kasance a ita aljabba da tana ta kai ga asibitan kasa haka wannan akwai laifi a yadda sarakuna ke yadda sarakuna ke yadda sarakuna ke yi da kuma irin malaman fitala
to ka ce izala izala ka suke ai izala da suke wannan ko eh yan izala eh wani misali a'a ka ji ba a tafiya duk wanda saboda tsabar kifadi ne kawai ya sanya ya ji shaja tufansa wanda ya hana wanda ubangiji ba da masa magana ba ba zai dube su ba duba na rahama wanda kuma abin da ya haramu ya yi ijma'in malami da ba na magana sau- saukansa ne amma mu zo ka zo kana yin wani abu na kamar na jababira abin da muka saba su ne ai manyan sarakuna ne ke suka ja kayan su tafiye za ka saba su ne suke wannan ba su suke wannan ai to yayin da kace zaka kwaikwaye su ai kai ba kuma ka ce ba shi bane ya ne ne shi ne sai ka ya zama haram da sunan malanta wani ya zo yayi ya zo ya kawo hujjar da ba hujjar da ake kawo isnadin ma maganar ta'ayyu ne fa suka yi wai Abu Hanifa ya ce wasiyu akmamakum shi da kansa ba ya kawo sai ya ce Abu Hanifa ya faɗa wannan Allah ya yi sakafa bil ilmi ba ka faɗa ba shi ya kawo dalili wato ka kaka Abu Hanifa mummunan fasara ba ka kawo masa mummunan fasara ka dauki magana Abu Hanifa baka dauki magana Imam Malik a wannan babu bayan shi Imam Malik ne duk wannan kifani ne kawai a jatifa kawai shi ne alkhairi ta ina za mu shafi na nawa ne ba ban fara inda za mu kanta yanzu ban da shi a ana ban da shi ban da shi a wancan wancan nuskantawa ina shafi na nawa ne ma Ah. رواه العقلاء لا ابن حبان البستي ni da nawa daga kala abu hatim alwajib al aqili shi kenan sai an shada ni ko hadasa la ibnu ibnu ibnu qahbaba ko qahbaba amma duk wannan da gowanda babu yace alwajib al aqil wajibi ne ga mai hankali mujalabatu idan mutahu mujalabatu ma idan nisu ilmuhu ya wato nisanci abin da zai zai bata iliminsa min asbabi hadhihi dunya daga cikin abubuwa na wannan duniya da ma al qasd fi luzum al amal ma qadara alayhi kuma amma ya kirdado ya wato takaitu wajen lazumtan aiki da abin da zai iya walau isti'malu khamsatu ahadith lati wa likila nan walau bi isti'mali amma dai duk sauran nusakan da na duba haka na gani isti'mal ko da ta hanyar yi amfani da hadisai da guda biyar min kulli ya tai hadisin a cikin hadisai guda ɗari biyu kaga akalla dai ai ya ya ya ya ya dan kamanta ko hadisai ɗari biyu amma ya aiki da guda biyar ai ya kamanta sai yakunu sai yakunu ka annahu qad adda zakatul ilmi sai ya zama kamar ya bada zakat ilmi fa mai na ajaza an al-amali saboda ga wanda ya kasa yin aiki da hadisai baki daya bima jama'a min al-ilmi da abin da ya tattaro na ilimi fala yajibu to bai kamata kuma an ya ajaza an hibbi kuma ya gaza wajen kiyaye ilimin ilimin ba nan ibn hibban yana yana maka cewa daga baya bayan ilimi ya zama ya ne fadi to kace za ka yi aiki da kowane sunna zai iya zagaran kawai lokaci to ka samu wasu adadi dai ka rika yi ka samu in cikin ɗari biyu ne ka samu guda biyar haka kwara za ka ɗan yi ka ɗan yi ragowar kuma sai ya zama zakka wanda baka yi ba قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن السرابان قال حدثنا محمد بن خالد عن ابي شيبان دق ابو شيبان قال ce laqiba wahab ibn munabbih wahab ibn munabbih yana daga cikin manyan malamai da shi da dan uwansa hammam ibn munabbih family ne wato iyali ne masu ilimin gaske da ta suna da ilimi na ahli kitabi irin su dai irin su ka'ab al-hamar su ma ka'ab ibn matir al-himyari su ma yan yaman ne su ma su wahab ibn munabbih yan yaman ne bayan sun musulunta sai suka je suka rinka sauraron ilimi to wani lokaci kuma suka ba da labaran abin da suka ji daga ahli kitabi abin da suka sani a ahli kitabi daga Ahmad ibn Munabbih ai ya ruwaito ruwayi ya ruwaito ruwayar musamman daga Abu Hurairah masu yawa masu yawan gaske masu yawa kan gaske ma musu ya fitar da wasu daga ciki ba Muhammad ya fitar da su duka kusan sahifa ce mai yawa daga Ma'mar ibn Rashid Liman yana ruwaitowa daga Wahab Muhammad ibn Munabbih daga Abu Hurairah wanda dan uwansa ne Wahab ibn Munabbih tilaqiya Wahab ibn Munabbih عطاء الخراساني ما ابن ملبي يا هدودا عطاء الخراساني عطاء شنو عطاء ابن ابي مسلم الخراساني فما مال بين شمال فقال جتي له يا ابا عثمان يا ابو عثمان الا احدثك حديثا ينفعك الله به بلا لا بتا مك ولا لابار ان ذاك الله زي امفان da kai da shi ba قال بلا تتي ايه اماني قال ان العلماء قبل زمانك طلبوا العلم اذا malamai gabanin zamaninka ba sun nemi ilimi wa aradu bihi Allah sai suka nabace Allah ta'ala da wani ilimi nasu فبذل لهم الناس ليصيبوا من عليهم فاستغنوا بعلمهم عن دنياهم sai suka wadatu da ilimin su gabarin duniyar su zan ba sai sun nema duniya ba wa inna ahla zamanika wannan zaman tabi aiki na ba dan dan Uthman Ata ibn Abi Muslim al-Qurasani babban tabi ne wani babban tabi ne yace wa inna ahla zamanika to ɗan zamaninka kuma talabul ilmi sun nema ilimi wa aradu bihi nasa saboda suka nemi mutane su samu kawo su ilimin su fa bazaluhu lahum sai mutane suka ba su duniya din li yusibu min duniyahum saboda samu wani abu na saboda wato su samu wani abu na duniyar su falamma ra'an nasu su a manzilatihi indahum yayin da mutane suka ga wato mummunan matsayi da wannan malami yake da shi a wajen su istaghnaw bi duniyahum an ilmi sai suka wadatar da duniyar su suka bar ilimin su sai suka yi hannun jariri suka iya bayarwa sannan kuma wato suka bar kuma ilimin kaga an yi bi babu kenan malami bai samu ilimi bai samu duniyan ba kuma ilimin sa ba wanda bai bai yana nema galibi sai ya yi wannan su za su za su sahara amma galibi mutane masu wadata ba su wurin su sahara ba amma da can lokacin su imam malam sabban ko gabanin wanda lokacin da lokacin da su wa bai bai sun magime su gabanin su ba wato da suka zo suka yi dan Allah Allah sai ya kawo musu duniya kuma a talmizin a hancinta mutane mutane suka suka ba su duniya da أرشدني محمد بن إسحاق بن يزيد الوراق قال أرشدني إبراهيم بن إسحاق الغسيلي يتي إن الملوك بأدنى الدين قد قنعوا قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين أيوة إلا إلا وني كمان دنيا وانا بابوش لقد وانا أنا يتي إبراهيم بن إسحاق الغسيلي يا بامو يا يا يا يواقع يا يواقع فإن الملوك بأدنى الدين قد قنعوا yace sarakuna mafi karancin koyarwa addini sai suka wadatu suka ci suka ji wanda ya ishe su wala warahu rabu bil aishi bid duni ba na ganin cewa wato sun yadda da kaskanci a rayuwa saboda haka sun gaza cewa su neman duniya su da mulki su shefa alkhairi akan wato suka yadda da karancin addini fastaghni bid dini kai ko wato malami ka wadata da addininka a an duniyar muluki ka wadata da addininka ga barin duniyar sarakuna kama stagnal muluku bi duniyahu kamar da su sarakuna su ma suka wadata da duniyar su a an addini ga barin addini su sun bar addini saboda su rike duniyar su kai kuma kai ma ka rike addinin ka bar duniyar su amma ka ce kai kana son duniyar su kai ma su za su bar sa su mai shi kamar addini kuma daga baya kuma bai ci magana su anan ko to wannan shine abin da shi shi wannan mawaki yake faɗa abin da na faɗa a madalla da sarki na gari yana sauraron malamai na gari kuma ya zama aka je za a sami za a samu wani policy mai kyau wannan wasu ba wato hukuncin ba hukunci ne na kaifi ɗaya ba sa zuhuri kamar da na sha ga gaya muku sun shiga wurin malamai kuma sun shiga sarakuna kuma shigar su shi ya taimaka daga baya aka sami kuɗi da abubuwan da aka yi wani addini wannan hidima a lokacin da ba su shiga ba da sai dai a bar su ma'amun gabanin sa ba irin su su zaunanin su abbasiya nan da sauransu da suka dinga ba falsafa kuɗi aka yi dalil hikima bal gabanin su ma a ciki aka yi wani kindiya wani gida ne nan aka ba su kindi kai riga bannan sa a ciki dole abbasiya suka ba shi to ba ja shiga ba kaga sai sun ta ba banta ke da amma a zuhuri ya shiga kudaden kuma aka zo aka ba masu kuɗi aka ba ɗaliban ilimi aka ba kaza aka ba kaza kaga wanda ya amfani amma dai galibin al'amari sarki in ba so yake ba Allah in kana yawaita kada kai na gidan shi to za ka lalata addinin ne kai ma kuma kai ma ka lalace ka kai ka lalata addinin ka kuma lalata masu addinin a idan mutane kuma kai ma ka lalace dan dai ba yadda za a yi kuma ka abin nan za ka ga abin da mutane ke faɗa akan wasu malamai da aka san suna dan shiga irin wannan duk wannan za ka ga wato duk sun lalata labarin addinin mutum ne ana kamfen ka tafi kana ta karanta musu Qur'ani shi ne ce maka yana jin yana yana sai sauraro Qur'ani ba kai baka ga alamun Qur'ani ma ya dafa shi ba kana san masa sadoyi wani lokaci ma a je a wani zama zama na rashin mutunci me zama rashin mutunci shine shi yana zaune a kujera ya wani dari dari a musa yana kifa ido kamar munafiki kai kuma ka zauna kuma kana ta masa kana ta masa kazu ko kuma da shi ka fara kiba da ku wai wulakanci ne kuke mai ilimi ai wannan wulakanci ne ko ko an tashi ana maganan kwangila ko waye kika je malam wani malam wani ai kwangilan ka kaza kaza kaza kuma daga baya sai ta musu kariya wallahi daga baya bayan in ka bincika wanda suke bin labaran sai ga dan siyasa makareci ne kamar ajani kamar ajani ba wanda kai shi kariya in yazo ba ya taba ba wani malami wani abu daya wallahi sai ya ninka ya kashe goma wallahi sai zo sai ai sun suka kaza wani wani mu muka shirya su ba suka yi rigima mu muka shirya kai yaki ba sai ba wai da ba ya da an tashi da ce ai wani wani mutum ya ne ya ce ai in haɗa wani wani dan siyasan wani ya ce kai mutumin shi ne ya ai mutumin sa ne kuwa ai shekaran jiya ma muna tare kaga ka karen da maka kuma kai baka sani ba kai baka sani ba saboda haka yawan huɗa da su shari ne shari ne ba da mutum mai sai sai sa in hudun ta zama akwai alkhairi sai a ji a huɗa da su wani ana yi an sha yi in kuma ya zama ba alkhairi shikenan su muawiya su da suke dun malamai ne ba su wa'annan kaga da an huɗa da su umar dan abdullahi an yi huda da shi mai addini ne amma wanda yake azzalimi so yake ka dinga lalata addini kana lalata ayoyi saboda ka bi son zuciyar shi wanda sai kaurace masa wannan kuma shine kaida kaida ba kuma baki tsakanin shi ya cewa yi kitabu da sunna kuma kitabu da sunna ba da wasu ba sa gane ba kitabu da sunna ya ce to amma kuma shi azalimi ne sai ka je wajen ka so so abu abu abu ai abu da amaru masu ba kitabu da sunna suke ba sai ba mali sun kaurace musu sun kaurace musu saboda sun zama musu za a zalla ba a wurin akwai dan san zuciyar sarar sarkin shi ba akwai wasu abubuwa game da demokradiyya game da kaza game da kaza game da kaza da ake samun wasu daga cikin abokanmu wanda suke kan turba nan ta salafiyuna suke samun kurakurai a kansa wani lokaci idan muka samu dama wataƙila kasu zami na musamman kan wannan insha Allah ta'ala to sai mu tashi ana sai mu tashi akan wannan hadasa na dinnan wannan wannan kalmar ce gashi ni ba san wata nuska ba da zan je in duba amma kamar ina jan dan mun kai وأرادوا به الله فبذل لهم الناس ليصيبوا من عليهم ليصيبوا من عليهم وإلى ganin akwai abin da ya kamata ya fita canta a wurin an ka ce li yusibu min duniyahum ya kamata ce kalmar ya ce muqabilin min duniyahum da ina ganin kamar ba min wani abu ne a wurin gaba komai dai ina jin zan sake hariri insha Allah sai sake dubawa na ga kamar mun gama ko a ba wannan makaranta ba mun yi awa ɗaya da rabi ba laifi da wannan makaranta Allah ba mu lada abin da muka sallah ya tayi mana Allah ta'ala ya tabbatar da gama kan addini Allah ta'ala ya karba mana wato ibadan da muka yi a wannan kwanaki Allah ya karba mana wannan da da eh Allahu akbar to Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tsare shi Allah ya kai shi inda zai je Allah ya kai shi baban su Abdul Salam ko eh baban ɗansa wani ɗansa na ya fi nasa yana Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya kare shi Allah ya kare shi Allah ya kare hanya Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya cikin aminci Allah ya dawo da shi cikin iyalansa saliman ganimar Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu na alkhairi masu neman addu'o'i mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi ya tukuɗe musu dukkan shari wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a garuruwan mu da gayyar dajin mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله تعالى يتقبل منا ومن مالهم الله تعالى ساقه واياه من الخير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله